cikin abin da abin da ke rage mashi na shi ma ya cikin abin da ke ƙara kaifin hadda duk abin da kasi na rage majina to yana ƙara kaifin hadda ba magani ba abubuwan da ka sha ka shi ka ji ko ka sha yake rage maka mutum majina rubat da kuma sanyi sanyi da ke cikin jikin mutum ya zibi fil hifzi shi ma yana yana ƙara hadda duk abin da ke rage majina ko sai da ke jikin mutum yana ƙara hadda wa amma ma yuridun nisyana amma ta ga abin da ke gyara da mantuwa abin da ke sa mutum ya zamanto yana mantuwa eh ma da ke cewa فالمعاصي أبدا باب سابق الله وكثرة الذنوب لكم يوم الذنوبين والهموم والأعمال أشجار سكين داموا دبل انتكي في أمور الدنيا أكن شأن الدنيا وكثرة الأشغال والعلائق دكما يوم شغل بلا دكما هاد فكر الدنيا وكل ما يزيد في البلغم دكما أبنك كار مرة يوسف زيادة سنة منتوى وقد ذكرنا أنه حقيقة مرجع مؤمنة شيوا لا ينبغي للعاقل بكما تدمرم هنكلي با أن يهتم لأمر الدنيا وكان يشغل كل شأن الدنيا لأنه يجب ولا ينفع سمينا شكر وبالا الأمفاني وهم الدنيا وكما شأن الدنيا هم رأي الدنيا لا تخلو أن البلة باتا ربوا لدوه في القلب أكسين زوجيا وهموم الآخرة su kuma damuwar lahira la ta sanu a lalurufin kalbi ba ta rabuwa da haskawa mutum zuciyarsa wa ya zaharu a fi salati amma da ce alamar abin tana fitowa ne a cikin sallah daga lokacin da mutum yake sallah ana gane abin wa hamu duniya ya nau'u an alkhairi kuma damuwar sha'anin rayuwar duniya yana hana mutum a kan abubuwa na alkhairin duniya wa hamu akhirati kuma damuwa da lahira ya hamilu alaihi yana kai mutum zuwa ga aikata aikin alkhairi walin shigalu bis salati ala al-khushu'i shagalta da yin sallah akan nutsuwa akan tsoron Allah wa tahsilul ilmi da kuma kokarin neman ilimi yanfi hamma yana kujar da damuwa wal huzna da kuma bakin ciki kama qala shaykh al-imam nasruddin min al-hasan al-milginani fi qasidatihi a cikin waƙin yana cewa ɗani ka lura نصر بن نصر بن حاس بن حسن يا كي نصر بن حسن كالورا بكل علم يختزن لدك علم تأكي يا كي نصر بن حاس بن حسن كالورا دكان علم تأكي تسكنتيوا تاراش ذاك الذي ينفي الحزن ولا العلم da ka gani da ake taskacewa shi ne wanda yake korar da damuwa wa gairu kuda ya tamar amma duk ilimin da ba na addini ba ko kuma ilimin da baya baya kore damuwa kuma da ce to la yu'tamanu ba a aminta da shi ba abin da ya kamata kare ba amana bane wa qala shaykh al-imam al-ajal najmuddin umar bin muhammad an-nisafi fi ummi waladillah yana faɗa a cikin wata uwar ɗansa ku yangarsa sai ya intar da ita sai ya aure ta ku yangarsa ya intar da ita sai ya aure ta kuma sai ta haifa masa da mafo me yake cewa salamun alaman tamayyatni bi qarfiha yace aminci ya tabbata akan wadda tan mayar da ni maraye da qarfiha da kyawunta yace salamun aminci ya tabbata alaman tamayyat ne akan wadda ta mayar da ni maraye bi ƙarfiha saboda tsananin kyawunta walam ata haddaiha da kuma hasken kumatunta haddaiha kumatu da kuma hasken kumatunta walam ata ƙarfiha da kuma kyawun idanunta amincin Allah ya tabbata akan wadda ta mayar da ni maraye ta hanyar kyawunta da kuma hasken kumatunta da kuma kyawun idanunta ya ce sabatni sabatni haka da ya ce sake ni shi ne sabatni rabu da ko sake ni wa asabatni ya ce taso ni فتاة مريحة يتي هريا نجاو تحيرت الأوهام يتي هنك لسيد يشغل داني في كنه وصفها أتكن كسكير حقيقة wasan siffantar da ita ya ce sabatni ta sake ni wa asbatni kuma ta ƙaunace ni fatatun mariha yariya mai kyawu ta hayyaratul auham hankula sai suka shiga suka shiga cikin juna fi kun wasiha a cikin haƙiƙanin siffar data فقلت سيدتي ذريني دم الله كبرني هكذا فقلت ذريني وأذريني فإنني في من أذري شغبت بتحصيل العلم التي ناس ألتا بند لوكا سويركي ناس ألتا نيما علمي بتحصيل العلوم تار علمك وكشفها تكون ني الفار ونن علم بنتكي أتكن علم تكما كشفها قرن ونن كاتو ولي في طلاب العلم والفضل والتقى يتكينا دا manufa a cikin neman ilimi da kuma falla da takawa da kake yi da hina da wadata an zina in ghaniyati wa ibtiha yace akan waken wanda ke waka zina shine waka al ghaniyat mawaqiya mace mawaka mata to yace na wadatu akan waƙar mawaƙa mata wa irtiha kuma da kyawunta ma'ana dai yana so cewa bai da lokacin da zai zauna da ita ta yi haƙuri ta bashi shi shi karatu za shi bai da lokacin soyayya amma asbabu da siyarar ilimi amma ka ga abubuwan da ke kawo wata mantuwa a cikin karatu fa'akal al-kazbarat al-kazbarat bari arroba shi ma wani abinci ne wanda abinci ɗin misira ne shi ma da alkama ake yin shi to ɗanyen yi wannan abinci wa aka da tuffa da hamid da kuma cin tuffa apple pop alhamid ne ya yi haramar ya ɗago aiki cin bom wanda yake da yani wannan zuru ilal maslubi da kuma kallon mutanen da aka tsire aka tsire su aka sanya su cikin tsire irin kuma kuma mu kara da da kallon filmin da ake yawan kashe kashe yana sa yaro mai wani shi da kaushi ya doka karatu wa qira'atu lawhil quburi da kuma karatun Allah makabarta in da shiga makabarta a cikin makabarin wani ne ya an aje shi kaza ya mata kaza shi na sa abin da ka rike shi kunce maka wal mururu bayna qitar jimari da kuma biyawa gaban tawaga ta rakumbai ko kuma aka raƙo tsakanin ta da shi wa ilqa'il qum al-qamli al-hayy al-ardi da kuma yadda iya mai rai zai iya ko iya mai rai a jefa a ƙasa tana raye to yana sai abu a wanda ke jimanin yana sanya yana sanya mantuwa لا نعلم له دليل على ذلك والحجامة على نقرة القطع بكما إن أبو سمن قطع أبو تقولوا أبو تقولوا أبو تقولوا أنا شما ينسى وطوا من كلها تورث النسيان دكا وإن أبا سنة غاردا سنة غاردا من توا سنة تارسيج مطيدا تارسيج مطيدا إيه نعم يناسب إليه إيمانه حين ولا جلد الإيمان سؤال كنت ما ليس فصل فيما يجلب الرزق وما يمنعه فصل أتكين أقول لك جادت أرزكي لكم أقول لك عن أرزكي fasali cikin abin da ke samun kudi samu kudi abin da ke jayo kudi da kuma abin da ke hana kudi wa ma yanzu da filmin da kuma abin da ke kara wa mutum shekaru ko albarkar rayuwa wa ma yanqus da kuma abin da ke rage albarkar rayuwa thumma la budda li talibil ilmi sannan babu makawa ga talibin ilimi min al quti na ya nemi abinci wal ma'arifa da kuma sani ma yazidu fihi wa ma yazidu fi umrihi min al quti wa ma'arifa dole ɗalibin ilimi sai ya ci abinci ko dole ya kamata sai ya samu karatu ko ma ya ji fihi abin da yake ƙari a cikinsa ma'ana abin da ke ƙarin cikin karatu da kuma cikin abincin da yake ce wa ma yazidu fil umri da kuma abin da ke kare a cikin shekaru wa sihhati da lahiya li yatafarraqa talibul ilmi domin talibul ilmi ya ya ciratu lissa'i ila gharfihi zuwa da neman abin da ba shi ba wa fi kulli zalika a cikin dukkan wannan sannan kutuba suka rubuta littafai fa aurattu ha huna ba'daha malice na bishiro da wasu maganganu a cikin abin da aka rubuta ala sabilin ikhtisari a hanya ta ita wa mutum karatu da gane qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la yuraddu al-qadra illa ad-du'a ba abin da ke mai da kaddarar mutum sai dai addu'a wala yazidu fil umri illa al-bir kuma ba abin da ke ƙara wa rayuwar mutum albarka sai biyayya ga uwayensa fa inna ar-rajula lalle mu namiji la yuhramu rizqa ko lalle mutum la yuhramu rizqa ana shi ana hada shi arziki bi dhanbin yusibuhu da yin sabon da yake wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ne tabbata fi hadin hadis ya tabbata a cikin wannan hadisi annan tikabar dhanb cewa yin sabon Allah sababin da ya rufa da rizki abu ne da ke sanya Allah ya haramta maka arziki khususan musamman ma alkarin ƙarya fa inna hu yuridu faqat ƙarya tana sa mutum ya zango cikin talauci tana gadin talauci wa qad yuridu fihi hadithun khas ma yake hakikan an an ambato hadisi akan wannan takaitacce akan wannan wata da kuma kamar haka ne haka ma nomu subha da kwanan subahin bayan ta kwanan bayan sallar subahin yamna urbinsa yana hana arziki wa kasaratu naumi tura sulfatara yawan kwana shi shina hana shina gari da mutum talauci yana sa mutum ya tabbata cikin talauci wa wa faqdil ilmi kuma yana sa mutum ya rasa ilimi yawan kwana na sa mutum ya rasa ilimi kuma ya rasa arzikin duniya qala la qa'ilu mai fada yake cewa sururun nas jin dadin mutane fil lubsi fi lubsi libasi yana a cikin sawa tufafi jin dadin mutane kawai a sa tufafi ba yi sai wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'asi amma tare ilimi kuma yana samuwa ne ta hanyar barin kwana fi tarkin nu'asi a cikin barin gangari eh kwana kenan وقال بعضهم وصفتي أليس من الخسران أن ليالنا أشي بايا لكن خسارة دمكي تيوا قوانكم دررين دررين تمر بلا نفي سنا shuɗewa ba mu amfana ba a cikinsu wa tuhsabu min umri kuma ana kirga shekaru kullum dare yau zai wuce ba mu amfana ba kuma shekaru ka an ƙara rubutawa ka ƙara yi gaba kenan kana ƙara zuwa da makabarta wa qala akhar wani yake cewa qul layla umil layla ka tafi cikin dare ya hada ya kai wannan da kai kunta la'allaka turshidu ta yi Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da kai kuma tabbas Allah zai shirya da kai ila kam tanamul layla har zuwa yaushe za ta kwanan dare wal umur ya fadu shekaru na karewa illa ka bar kwana ko shekaru suna ta karewa malice wal nawmu uryanan barci tsirara mutum ya banzir na cikin abin da ke sa talauci wal bolu wal la da alamana hudu dalilan wal bolu uryanan haka yin fitsari yin bawali a mutum ya fitsari zir yana sa talauci wal aklu jumban tun abinci da janaba mutum na da janaba ya ci abinci yana sa talauci wal aklu muttaki'an ci a gigirce ala jambi ke kwanta sashen shida sashen shi guda ko hannun su da ko hannun hauni ya ci abinci yana sanyawar yana sanyawar talauci yana kawo talauci والتهاون بسقاطة المائدة da kuma walakantar da sauran abincin da aka ci abincin da aka ci aka raga sai a zubda shi yana da cikin abin da ke kawo yana jawo talauci wa har ishirin basri wa somi da ƙone ƙwalbar ta hornuwa ko kuma ƙwalbar albasa wanda ta kai ya sani ne malik da wa kansul baiti wanda ta farnuwa kalfar ta farnuwa da kuma kalfar bayan albasa ta kone shi malik da jira cikin abin da ke za ta lauci jirgi shi mutane za su zuwa ke da lauci konewa konewa har a kone a sa a wuta a kone wa kansul baiti bil injiri a share gida da mushuwa na cikin abin da ke share gida da bushar na cikin abin da ke ke kawo talauci ya ce wa kansu zai billai da kuma bari da sharar gida cikin dare da shara da dare wa tarkul umamar da filbai da barin dauda ko kuma lallaba cikin gida barin lallaba ko kabarta cikin gida wal mashi quddam al mashayikh tafiya gaban malamai suna jayo talauci wani da'ul abu wai bi ismihima da sunan da kiran sunayen uwaye da sunansu kiran sunayen uwaye da sunansu wal khilal bi kulli khashbatin da kuma yin aswaki da kowane yace kowane yace ka gani kai aswaki da shi shine wal khilal bi kulli khashba wa ghasl al yadayn bi tin wa turab nan ba da da malan nasiya wa ghasl al yadayn da wanke hannaye da tibi da saballaka wa turab da kuma kasa annabi sallallahu alaihi wasallam da dusha yana sa kasa ya wanke hannaye sabo wal julusi alal alal adaba da zama saban dan kowa daki zama zama ɗan kowane ɗaki malaka walittika ala ahdi misra'ai da kuma jinginawa jinginawa a ɗaya daga cikin a ɗaya daga cikin bakin kowa misali farko ɗaki mai je farko sai ka ji abu da guda sai ka jingina da guda ba ka kun gane ba ta wuce sai da lokaci a cikin maliki cewa wattawaddu fil fil barza fil barraz da kuma yin arwalla a cikin makewayi arwalla a cikin makewayi wa khiyadatu sawbi ala badnihi da kuma mutum ya dinka rigarsa tana jikin sa kana sai da riga sai tsage kuma sai ka bada dinke maka sai ra zayo talauci wa tasbiqul wajhi bi thawbi da kuma busar da huska da riga mutum ya yi wanka kusa da ko da sai ra shahiwa da ita وترك وترك البيت وترك بيت العنكبوت في البيت ده بري جدا كذا جزو أتكين جدا والتعاون بالصلاة ده كما توزة الصلاة والإسراء والخروج من المسجد بعد صلاة الفجر كذلك دعوة في تالي مسلاة باين صلاة الصباح دوجها ورا في تالي مسلاة باين صلاة الصباح mu ba su za da ba ba sauran da kan yanzu ba nan za mu da mali yake cewa idan ya ce والابتكار والابتكار بالذهاب الى السوق لكم سمكو ولن تهيا كاسوا abin da ce ku dinga sabbabo wannan lana alama na hudari da yana raye da mai tambaya ma Allah ya ci kansa gafarta masa to wal ibtaq fi ruju'i minhu da kuma jinkiri wajen komowa daga kasuwa jinkiri wajen komowa daga kasuwa kowa ya watsa ya horo tun nan ya yace wa shira'u kusairatul khubz min al-faqr min al-fuqara'i da kuma sayan karyayyen biredi daga talakawa ko kuma sai wasu ku fassara shi daga sayan kalzo daga talakawa wasu an da kuma yawan tambaya yau roƙo wa du'a wa du'a ushari an waladi da kuma yi ma ɗanka addu'a shari shi na zayo talauci wa tarku tahmir awani da bayan rihi kwanoni in aka wanke su sai a rihi a bar su buɗe ba a rihi kwanoni wa itfa'u siraj lin nafsi da kashe huta fitar da kwai da da mushi mutum ya mushi abin nan da shi numfashi da rayuwa kenan maliki kullu zalika yurisu al-faqr dukkan wani na zalika ta dauci kuri fa zalika bil asar maliki mun san wannan ta hanyar ta hanyar asar gurabban ba su shuye wa kadhalika al-kitabatu bil qalam ma'qud haka rubutu da alƙalamin da ya kare dukkan da ya kare dukkan wani shafi bil misil munkasari da kuma sheta gashi da karyayyen asabuwan da ya kai mana ya ɗauko muku aiki gyaran gashi da ka'a da asagun da ya kare mana yace wa tarku du'a bil khair lil walidayn da bari addu'a al khair da uwaye mutum ya bar uwayensa addu'a babu su kuma idan wasu addu'a to yana jawo tawarci wa ta'ammumu qa'idan da kuma mutum ya rawani yana zaune daga zaune wata sarwul ka'iman da kuma sa wando daga tsaye wal bukhul da rewa wata da kuma mako wal israfu da banna wal kafla da kuma kasala rauni wata wani da jin sanyin hali wata hawun fil umuri da kuma walakantar da al'amurra ana ta daga yin hannu aka ce lokaci yayi malamu kuma sauran musafaha nawa eh yana aibar ba zai yi ba ko nawasu ba sa iguwa malamin ci karatun bai iguwa saboda lokacin sallah ya sauran musafaha nawa safaha ɗaya biyu uku hudu sauran safaha hudu Allah ya sanya albarka cikin abu ne ne kamata mu bana sauran karatun daura ta gaba sai kuɗi da shi sai kuma mu shiga ina mu haddada littafi ba da takwana har yanzu lokacin da za a yi kafin daura insha Allah za mu faɗi littafin da za mu sa kuma in Allah subhanahu wa ta'ala yarda sai kowanne ya kokari ya mallaki littafin kafin kafin wannan lokacin Allah subhanahu wa ta'ala wake roƙo da ya sanya albarka cikin abin da muka karanta kurakure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa Allah subhanahu wa ta'ala ya iya muna abin da ba mu iya wa kawunan mu muna roƙon Allah wannan fondation tsara wannan abun Allah subhanahu wa ta'ala ya fara wata albarka da haɗin kai kuma ƙara da mu ikon fasaha akan bijir da abin da zai amfani al'ummar musulmi baki daya duk wata bukata ta alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya biya masa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kurakuran ya gafarta mu uwayen mu kurakuran su ya sanya da mu da su baki daya aljanna ce mu kuma mu da wasu da kokari wajen ba da goyon baya wajen wannan karatun dukkanin su kuma ya musu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alkhairi da albarka a rayuwar dukiya musamman wanda suka tsara wannan karatun da ma suke doka wanda karatun kai tsaye ake yin shi a facebook ma a youtube kana shiga ka ga karatun da yake wanda ma da karatun da farko ko ka da bukatar ka saurari karatun za ka iya bibiyar wuta ta kafar a facebook da youtube Allah subhanahu wa ta'ala ya dada da mu mutum ya kai kuma karatun kowa ya karba cikin gokin imamu da mu hijira